الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لبيار جوات الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa wannan shine majalisi na biyu a cikin wannan littafi ko karatu na biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya taimake mu mu fahimci abin da ke cikin littafin nan saboda mu yi aiki iya abin da za mu iya yi saboda mu tsira saboda mun dai ga bambancin abubuwa guda biyu da aka bambanta mana ran nan aka ce mana al-fawdul azim wal khusranul mubin an yi bayanin wane ne menene fawdul azim kuma su wane ne waɗanda in suka samu fawdul azim din nan sun gama tsira har abada kuma wannan shine babban rabo su wane ne kuma waɗanda suka zama in sun yi sakaki ba su bi abin da aka ce ba su kuma za su shiga cikin husnar husranul mubin Allah ka tsare mu daga cikin waɗanda za su shiga wannan bangare da sarkin sunayenka dan haka yau za mu yi magana akan al-mabhasu tsani at-tabshiru bil jannati wal inzari minan nar yau za a yi ga magana bishara ga aljanna da yan aljanna kenan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce shi bashiran ne wannan da yawa an turo shi ne ya zama bishara ta halin sa'ada kenan waɗanda suka zama su yan aljanna ne masu bishara suka yi imani suka yi aiki na kwarai suna masu bishara da aljanna waɗanda kuma suka yi tawaye ba su bi abin da aka ce ba su kuma yi masu gargaɗi daga shiga wuta wanda Allah ya taimake shi ya ji tsoron gargaɗin nan sai ya bar abubuwan da yake ya da waccan hanya ya dawo da hanyar nan ta farko ya zama cikin ahalul janna muna roƙo Allah ka samu gane kuma mu fahimta kuma mu kasance daga cikin yan aljanna da sarkin sunayenka awwalan at-targhib fil janna kwadaitarwa game da ita wannan aljanna kwadaitar da mutane yadda a takaice ne dunkulalle kamar yadda an sha magana akwai littafi na musamman da aka rubuta game da wannan gida hadil arwa ila biladil afrah sannan kuma akwai littafi darus sa'ada duka in ka bi su to fa suna magana ne akan ita aljannan nan abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tada da a ciki ta yadda duk mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yake da tunani ko ke da hankali to ba zai yi wasa ya rasa wannan gidan da gangan ba yana gani a gaya masa duka abin da ke cikin wannan gidan da Allah ya tana da a ciki sannan kuma mutum ya sakaki ya rasa wannan gida a je lahira ya zama cikin masu kuka masu nadama Allah ka kare mu qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi rige rige zuwa ga wata irin gafara daga wurin ubangijin tabaraka wa ta'ala wa jannatin da wata irin aljanna wadda za a samu ardu has-samawati wal ard wanda fadin aljannan nan fadin sama da kasa sama da kasa fadin ta wannan ba karamin girma bane uiddat lil muttaqin wannan wuri mai fadin nan an tanaje shi ne ga masu jin tsoron Allah an fassara mana mataqwa huwa al-khawf min al-jalili wal 'amalu bit-tanzili والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل shine takwa tun ya zama kullun yana cikin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala al-khawf min al-jalil wal amal bit tanzil sannan mutum ya aiki da abin da aka saukar kaga kenan sai yayi karatu sannan bayan haka nan war riba bil qalil abinda Allah ya hore ma mutum mutum ya gamsu da wannan abin da shi ya amfani da shi bauta Allah sannan wal istidad li yawm ar-rahil ko mutum kullun ya zama yana shiri dan ranar wannan tafiya da ke gaban wannan babbar tafiya da in an tafi ba a dawowa to mai hankali kullum yana nan yana tanadi alkayyis man dana nafsahu wal ta'adda lima ba'da al maut kullum mai hankali shine wanda ke tsayawa yana makansa lissafin ya aikata wal ta'adda lima ba'da al maut sannan kuma yana tanadi yana shiri dan abin da zai zo bayan mutuwa Umar dan Khattab radiyallahu anhu mun sha mai ta maganar nan yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku binciken ayyukanku tun kafin a yi maku wazinu a'malakum qabla an tuzanu sannan ba haka nan ku auna ayyukanku kafin a auna maku sannan wata zayyadu lil ardi al akbar sannan ku yi shiri ga gittawa wadda za a yi wadda ta fi girma yau masu uraduna la takfa minkum khafiya ranan da za a gitta kowa gaban Allah babu wani abu daga da zai koyi daga cikin al'amarin mutum komin kankanta shi in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha ko da mutum abin da ya aikata daidai da kwayar komariya ne komin kankanta shi aka ce ataina biha za mu zo da wannan abin nan nan kowa ya gani wa kafa bina hasibi Allah ya cancanta ya cancanta ya zama mai iya lissafi babu abin da zai bace ma Allah tabaraka wa ta'ala to kafin wannan ranar ne ake shi duk wanda ya ce zai zai je farauta da ban tutuyo to ko zai sha kaya ba a dauko kare ranar farauta sai ce ranar da zai je farauta ranar zai nemo dan tutuyo to sai an je farautan ka dauko shi bai kama komai ba kai kuma sai ka dawo da shi bisa wuya ko ko a fafa gora ranar tafiya wannan diyare ne na kauye wanda suka girma sosai abin da ake nufi ba a fafa gora ranar tafiya in dai ranar tafiya ka fafa gora sai ka sha ruwanka da daji ko kai wane ne kuma ka wada so da haka yanzu ne za mu shi kowa ya zama a shirye yake san inda za a koma wallahi ba wanda zai iya ma wani wani abun aka bar wannan gidan kowa ta kanshi so da haka yanzu ne mutum zai kama in ka gane hanya ko ba abokin tafiya ka kama tafiyar ka kawai ita tafiya shine mai hankali domin a nan duniya ma mutum ya gane hanyar da zai samu amfani da kai in ka je tasha da safe za ga mutane da yan jikunkunan kawai za su abuja ranar mandi ka je a bako abin nan ya zo na wancan wurin rigasa inda ake shiga jirgi za ga mutane daban-daban kowa ya san me zai kai shi ina za ya abuja nan kowa da tafiye shi da wahala daga mutane biyu wuri ɗaya za su kowa ya san inda za ya kuma ya yi sammako saboda ya san me zai je nema inda za ya nan abuja kuma ka je ranar juma'a ga ana dawowa kuma ka yadda zaka ga cunkoson jama'a ana dawowa kowa ya je yayo abin da zai yi da rayuwar shi ne ya dawo kuma ranar nan da aka sammako kowa ya san inda za ya to kana jiran wani ne ranar ka ce da yazo kai ka riga san ka shiga jirgi ba kai da kanka kake neman hanya ba ka nemi tiket ka nema ka san yadda za ka yi wani ma a tsaye zai je a tsaye zai dawo duk ya yadda ya haka nan din saboda ya san muhimmancin abin da zai je wa to waye kai shi waye raka shi ba shi da kanshi ta ba to da haka wannan shine abin da za a yi tashi za ka yi da daddare kai sallah ko ba wanda ke tada ka ko ba wanda ya tashi kai ka san me kake nema za ka yi azumin nafila ko ba wanda zai yi ka san me yasa kake ne me yasa kake yi za ka je ka samu wani wuri kai tasbihin ka kai azkar kai komai ka san me kake nema za ka dau qur'anin ka ko ina ka samu kanka ko wanda ka rike da kanka ko kana karanta ko wanda ka rike da kanka to inda ka samu wata faraga ka karanta dan kai ka san me kace mawa menene kace nema ka sani to wanda bai sani ba ka kale shi in ka ga za ka iya mai nasiha kai masa nasiha shi ma ya gane wannan hanya ni dai ina ganin wato babu mutanen da na gani shagalallu kamar mu wallahi ina ga muku wannan maganar da saraha kuma ai duk nake nema kamar mu nace ba ta ne ku ba kamar mu me yasa na ce haka kowa ya je mamlaka ya ga yadda ake duk da ba iri dai bane amma dai shagala mu ka shagala irin tamu malam ta musamman ce ka je masallacin harami ka gani ka je masallacin madina ka gani ba yan garin bane zaka gani su sun taho ko sun baro komi ranan azumi suna azumi ranan kaza suna yi su zo masallaci su ta karanta qur'ani koko su sun gama samun ra'abar rayuwarsu ne har su mutu shi yasa suke yin haka sannan na gani a misra jirgi ko bus idan aka shiga mutum zai yi kokari daga wancan muhaddan zuwa wancan muhaddan tashar da za a sauke shi zai dage soke sai ya izu guda kafin ya kai muhaddan shi ta haka da kun shiga jirgin nan kuna zama a lokacin ma ba wayoyi irin wannan amma wallahi suna zama za ka ga ya zaro Qur'ani shi ajza wani yana da ajza din nan dama ya san zai tafi izu daya ko izu biyu zai dawo izu biyu yana da izu hudu a hannu wannan zaman da zai a cikin jirgi ya yi minti talatin ko awa daya a cikin jirgi zai ce bari ya izu biyu yanzu da zaya in zai dawo bari ya izu biyu amma mu yanzu za ku shiga mota da kai da mutum daga nan zuwa kano in ba za ba har ku kai magana ku ke labari ko ku ke ko kuma ko bacci ko kuma mutum ya sake ima ya taji ya ce saboda shi zai rage mai abun nan ba to auna muka gani kuma majalisar mutane ka zauna ka ga mutane ko sun zauna suna ta hira da kurkura tam ni dai ba na ganin haka mutane su zauna ba abin da suke ba duka aka tara ta zama ɗaya ba na sani ko a nan ko a can ɗin ma akwai lalatattu akwai amma da in kai jumla da yawa to mu kuma ma ga masifa iri biyu mu din ba nan din ba ba kuma ba ma neman can so su sai in ka je ma za ka gan su ma suna ma jin daɗi suna cikin yalwa suna cikin arziki abubuwa da yawa wanda mu yanzu suke zama da nan su sun wuce sun shekaru da yawa sun zama da wuri haka a duniyar ma sun biyu kenan amma mu ma sai kaga mutane kawai wani lokaci kai ka ce mutane wallahi irin yaran nan da suke yi dai ka ce ashe ba wasa suke ba daga gaske ce daga duniya sai Kaduna kuma ba ta sai lahira daga duniya sai Kaduna to da Kaduna ce ma ake bada labarin ta daga wani wuri in kana jin ta aka ce ma Kaduna amma yanzu Kaduna ma tunan ba ka mutum shi zai makan shi bala saboda haka a yi aiki don samun wannan aljanna kuma kun ga su sahabbai haka suka gane tunda ku duba mutum ba zai rasa rai aka yi masa magana aka ce ku zo ku yi aiki sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil yace aljannan fadin ta kamar fadin sama da kasa aka ce mai iya ce bakhin bakhin yayi aka ce me yasa kake ta haka ne yace saboda so nake in zama yan cikin an cikin ta aka ce kana yana rike da dabino yana ci yace idza qalatil hayatu bi hatta ukammila hadhihi tamrat wa innaha la hayatun tawila idan ko rayuwa ta yi tsawo har sai na gama cinye wannan dabinon sannan in samu nan wurin to rayuwar ta yi tsawo ya watsar da dabinon ma anas bin nazar yanzu kana zuwa uhudu kana zuwa za a nuna ma kafin ka kai can cikin da za ta maka kabar za ta maka ga kabarin anas shi aka fara kashewa ka kabarin shi nan daban saboda da aka ce mai ga aljannan nan fadinta abin nan yace ai wannan ko abin nan ne ma ai yayi tsawo ma mutum ya zama abin nan shi ma saboda haka kaga auna saboda haka wurin babba ne to amma ba sai an gane yanzu nan za a gama karatun nan a gama maganan fadin wannan gidan ko mutum yana fita daga nan ya manta sai kuma ya tada maldamal din shi kawai me aka karanta wanda za ka yi guda biyu ko uku a ce wannan gidan kake nema bayan ka ji karatun shi ne matsala su waɗanda ke da wannan aka ce sifar su su masu wannan allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra su ne sifar su waɗanda suka yi an ce lil muttaqin ko an tanaji gidan lil muttaqin sifar su su muttaqin din nan ayyuka ne suke da su da yawa allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra su ne wanda suke ciyar da dukiyarsu saboda addinin nan ya daga lokacin da suke cikin walwala akwai da yawa suna cikin jin daɗi da yawa akwai da yawa su bayar wadda ra'i da kuma sadda suka shiga cikin matsatsi ma suna yi da tsananin da abun nan yanzu duk yawanci wanda ko masu kuɗi da yawa nan duk wanda kai magana sai ya ce covid-19 ai ta hana shi komai to kuma da covid-19 ta zo tun daga nan ka daina cin abinci wanda kai magana ka ce abin nan ne ta ce ai saboda covid 19 ta yi raga-raga da kowa da ƙarya raga-raga mai taima kuma ma menene sifon menene za a ɗauka dora mata duk abin da ya zo mu ne kuma musulmai ne mun riga mun yadda cewa tsari ne da Allah ta baraka wa ta'ala hikima ce ta Allah ce san hikima da ke ta haka da daji da ba daji mu abin da muke so Allah ya ba mu sabati da istiqama ko da daji ko ba daji dai ya zama ba mu daina bin Allah ba masallaci yanzu mutane da yawa na ranar da wani ya gaya mai ce yanzu su manyan mutane dama abin da suke nema kenan suna kaman mutane sun tuni dawa sallah ce ta sa masa dole cewa su zo su jami to yanzu da sun samu wannan wannan kalalar sun makale jiki amma aikatu da yawa manyan mutane yanzu ba sa sallah har yanzu sun kyanda su zo su sallah da mutane sai su zaman su yi a ofis an masa magana sai ai saboda covid wannan wani da kai ya ce saboda shi dama yana da wani cardiac problem yana da wane ne problem tuntun yana da problem saboda haka cardiac kana nan a office din zaka mutu kuma in lokaci yayi mu gaskiya wai yana da cardiac problem dama shi yana da matsalar zuciya wannan yace yana da diabetes wannan yana da kuma an ce ita dama nan da nan take tafkan mutum ma hidimar shi na kama shi zai fito ya kuma ya hidimar shi ya shiga banki ya shiga inda duk inda zai ya je kasuwa ya so abin da yake so amma masallaci sai ya je sallah a sama saboda sun yi shawara babban wani annabin da aka aiko masa sabo ya gaya masa su zaman sa gida na san kun gane to so haka shi kenan mutum daga nan shi ma sai ya ji wannan shawara sun daina zuwa sallah mutum ya tafi ya hidimomin sa ya gama abin da ya ga dama cikin mutane ya je ya yi duk abin da zai cikin nawa sai masallaci ne kadai in an shiga nan cutar take kama mutane abu Allah ya kawo sauki da mun mun yadda an samu matsaloli kuma an tsaida an abun nan amma har yanzu mutane akwai waɗanda har yanzu ba sa sallah da cikin gidansu sai ai su saboda suna da problem na likitanci in an zo da an zo ita su take jira da sun shiga masallaci su ce yau waza sunan sai ta tafka to in ma babu a wannan ne in ma zai ci gaba da daura takunkumi ya ta daura mana da ya shigo masallaci da a sallah da shi cikin jabi da mutane tunda Allah ya sa an samu sauki ba kamar yadda take farko ba amma har yanzu su ba sa sallah sai su je su tashi suna a kafa su ta sallah a daki ko a gida ba sa fitowa sallah kwata kwata inda suke sallar na har yanzu ba sa zuwa a cikin gidaje ko a ma'aikatu ba sa zuwa ofis suke sallar su an magana su zo su ga wannan kuma in ta kama ofis na zuwa ya mitin in ta zo kaza ta zo su in mutum ya tashi kuma ya tafi kasuwa ko ko ba a zuwa kasuwa har yanzu kasuwan ma yanzu an damu da matsala abun ba ga mutane nan muna gani ba kasuwan ko cikin gari ga sunan ana ta yi to shikenan tun na kana da abun nan ba ka daura abun ka sa wannan abun da aka ce a sa ka sa amma ka fito ka zo kai sallar ka tunda Allah ya sa abu an samu sauki har an bude masallacin ai da da sai tsanani rufe ma masallacin akai kwata-kwata ko ba mun gani ba to dole wannan kaga ba yadda za a yi larura ce dole wannan abu ne amma yanzu an buɗe masallaci mutane su zo su yi sallah sai mutum ya ce wai shi har yanzu shi yana da wani wani da wata cuta mai ƙarfi shi da ya fito shi za ta kama kuma in hudda shi ta kama shi da mutanen ya fita ya je ya yi huddodin shi gaba ɗaya ya dawo gida duk ba ta kama shi a can sai a masallaci wallahi na ga muku akwai ɗaurin auren da na je an zo sallan ana yi haka ne ka'ida ne amma an sa shimfiɗu ne a zai sallan daban-daban amma kuma da aka gama ɗaurin auren kuma mutane suka cunkushe gaba ɗaya kuma a ɗan ana ta murna an gama ɗaura aure an guna suka tafi suna ta ɗauka hoto ba an gama sallah daban-daban to shi ta cutar kawai tana jira ne sai an shiga kawai ta kama mutane ba mu ce kada a rarraba akan abin nan amma har an rarrabu za a tada sallah lokacin da bai fi minti bai kai minti goma ba a gama sallar kwata-kwata an ce kowa ya yi sallar shi wuri ɗaya shikenan na'am haka yayi to ko an gama kuma kowa ya tsaya yadda yake shi daidai kwa mu hanya ta gida amma magana a cunkushe kuma daga baya a yi ta murna a aka ɗauki hotuna to duk nan ba ka kama mutane zai sai a tsanci a cikin gabu to haka mutane abin da zai ta baka tsoro to kuma wannan duk ma ba shi bane inda kake da iko ba kana da iko amma mutane su sallah a cikin gida da ciki sallah a masallaci wani ma bai da wata larura ƙarya yake yi kawai na ma tuntuni sallan ta zama mai dole ne fito wanda yake yi yanzu cikin mutane to yanzu ko an samu dama an samu excuse kan mutumin da ya san cewa ba a sani bane azumi ya zo ya ce shi yana da chronic ulcer shi yasa baya azumi san ko ƙarya yake yi azumin ne bai so ita cin abinci shi yana tana da chronic ulcer yana yawo wannan duk mutane ne ake iya boyewa amma an je gaban Allah mutum shi da kanshi zai kayyata kanshi ba wallahi tsarerayin da muka yi magan mu da yawa mutum ya je gaban Allah shi da kanshi zai zazzara waɗannan ai sai wannan duk ƙarya yayi kada ma a ji a tuhumai da su ce ƙarya yake shi da kanshi zai ce ƙarya yake wanda kuma yake daga shi Allah ya sani Allah ya san akwai masu larura Allah ya sani wannan kuma sirri ne tsakanin Allah da bayan amma dai yadda mutane ke zuwa su cinkoso a kasuwa amma mutum ya zo ki yin sallah saboda haka dai الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس su mutane alladhina yunfiquna su waɗannan mu'minan suna jaddada dukiyar su fi sarra'i wa dharra'i wal kadimin al ghayb da waɗanda suke kame fushin su idan sun yi fushi su kame su fashi wal afina anin nas da waɗanda suke mutane afwa in an musu ba daidai ba su sai su yafe wallahu yuhibbul muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu kyautatawa kaga duk waɗannan abin da suka yi din nan ana son muhsinin ne menene muhsinin su ne waɗanda suke bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala kamar suna ganin Allah in ba su ganin su san Allah na ganin su saboda haka duk suna yi ne da ikhlasi kowace ibada akwai ikhlasi a hada da ita in dai Allah za a yi mawa to zuciya ake kallo tukun tashin farko dan wa kai abu na biyu waye koya ma wannan abin da kai al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah walladhina idza fa'alu fahisha sune waɗanda idan suka aikata ayyuka marasa kyau na alfasha munana ayyuka a da duk abin da ma ya shafi waɗannan aw zalamu anfusahum ko suka gano sun cuci kansu sun yi wani abu wanda ba daidai ba zakarullah sai su suna da Allah tabaraka wa ta'ala su ambaci Allah tabaraka wa ta'ala su tuba fastaghfiru fastaghfiru li dhunubihim su nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu zunuban su shi yasa ake so kullum mutum ya rika tuba yana istighfari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm mi'ata marra annabi yana roƙon Allah yana tuba zuwa ga Allah yana istighfari yace ayi ni a so so dari to annabi da bai zunubi ba bai koyi mu ba sai zunubi ne kuma yaghfiru dhunuba illa Allah babu wanda ke gafarta zunubai sai Allah tabaraka wa ta'ala babu shi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun basu doge akan abin da suke aikatawa ba kuma suna sane ba sa dogewa akan wannan su doge akan abin da suke aikatawa bayan sun sani ba daidai bane su ba sa yin haka nan suna sane shi yasa wannan shaykh Sadiq yayi kasa abin nan din shi muhadara yayi ta musamman akwai ta ma kasa yace al-musirruna wannan sune kuma wannan alal halak al-musirrun alal halak waɗanda suke dogewa akan zunubi suna sane suna yi waɗannan suna cikin halaka halakakku ne su wanda yana yin ba daidai ba ya gano ba daidai yake ba sannan ya ci canzawa ya ci gaba da wannan ba daidai din ba to yana cikin halaka Allah ka tsare mu waɗannan mutane ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim waɗannan sakamakon su ne suna da wata irin gafara daga wurin ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar kuma suna da wasu aljannoni waɗanda aka tanadan wanda aka ba su ruwa na gudana ko ramuna gudana ta kalkashi ko ta ina khalidi na fiha kuma in sun shiga ciki ba sa fita sun shiga kenan za su shiga ciki har abada wa ni'ma jarul amili kai ma dalla dalla dan masu aiki Allah ka samu daga cikin masu aiki idan mutane na aiki mala'iku kansu addu'a suke ma mutane akwai mala'ikun da aka sanya su suna dauke da al'arshi an ce guda hudu suke dauke da al'arshi a yanzu ranar tashin alkiyama guda takwas za su zo wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya ranar kiyama kenan takwas ne amma a yanzu hudu ne to waɗannan hudun duka da'a idan tana isa wurin Allah tabaraka wa ta'ala suna jin daɗi in suna ganin aikin alkhairi yana isowa na bayan Allah sai su ci gaba da yi bayan Allah addu'a akan wannan kyakkyawan abu da suke aikatawa na wannan irin lada to wanda shi ko nashi ba abun nan bane ai ka san aka fi za a samu sai dai a tsine ma mutum tunda suna fushi ne da fushin Allah suna murna in an bi Allah suna fushin an saba ma Allah ya fito ko saboda haka muna fata Allah ta samu daga cikin al'amili wa qala subhanahu ba'da an zakara shahawati dunya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bayan lokacin da ya ambaci abubuwa na duniya kan da aka yi magana can baya da aka ce zuyina lin nasi hubbu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث أكتي ذلك متاع الحياة الدنيا دق أنغم ونن سأكتي قل أنبئكم بخير من ذلكم ko mu ba ku labarin abin da ya fi duk waɗancan abin da aka gaya muku da wane ne dukkan sun je kan lissafa lillazina taqaw waɗanda suka ji tsoron Allah a ba ku labarin abin da ya fi alkhairi game da waɗancan abin da aka ba ku waɗanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala su suna da janna inda rabbi a wurin ubangijinsu wanda abin da za a ba waɗanda suka ji tsoron Allah an yi masu tanadi suna da wani abu wurin ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wannan abu shine jannatun aljannoni ne tajri min tahti al anhar ruwa na gudana daga ƙasa zuwa sama tunda aljanna sama ne kullum ana hikima abun nan a gaya mu mutane cewa koramu suna gudana daga ƙasa zuwa sama ko nunan mu talakawa ne masu gidan sama su san haka in mutum na da gidan sama ran da aka ce ma ruwa baya hawa sama hankalin gidan da ya tashi domin komai sai ya ji gwalgwale in ka ba da kwana uku ko ruwan nan bai hawa sama to sai ka ji ko ina kan zaka ya ce gum ko ina za ka ji gum domin shi wannan system wannan lashin sa aka yi irin na wannan wata sewage na system din nan ni dai a fahimta ta in dai ruwa ɗiba za ka yi fara mai to bai biyan bukatar shi duk abin da kai zai ka ya baka makalkal sai ka ji abin nan bai ba akan yadda aka tsara shi nan ka ja da kanshi ya faro ruwan da kanshi ya fi kora komi ko ko ji ba kai ka zuba in yanzu tolin ne ka shiga in dai ta je da flushing din nan ta ɗebi ruwa an zuba to za ka ga abin nan bai yadda ya tantanta to kaga a ce ma kai kwana uku kana sama sai ka sauko ka rika ɗaukar ruwan daga ƙasa ana kaiwa sama sai an juya to saboda aljanna ba gidan ƙasa ba ne ba aljanna ba ƙasa ba ce za a zo a yi magana kanta aljanna sama ce to sai a ba da sifa a kan cewa duk abin da ake so ciki ruwan to ai hasali ma ruwan ma da aka ƙara yin wata hikima ta Allah sai da aka yi yanzu nan idan kai gidan sama to idan kana so ruwan nan ya hau sama gwargwadon yadda tankin ka ya sama gwargwadon yadda kuma ruwa zai zo da kai idan tankin ka ya ƙasa gwargwadon yadda ruwa ba zai hawa sosai ina jin haka ne ko ba ko bangare na bane amma dai na gano abin to da aka tashi aljanna sai aka ce to waɗannan koramun da za a yi su daga saman aljannan suke kun gane tun da kun wuce aljannan ya kake ganin yadda abin zai zo malama hori da aka tashi aka yi koramun sai da suka wuce aljannan su inda ruwan asalin wannan zamu zo za ku gan shi yanzu inda aka sa inda ruwan ke ballowa daga sama a sama yake saboda haka ya wuce aljannan aljannan nan hawa ɗari shida wannan dubu shida da ɗari shida da wane ne wane ne to duk da haka nan ruwan yana sama da can to da haka ruwan na saman su to kuma sannan ya taho duk inda yake kuma zai taho din in ya zo tun da kai ta to sai ya zo ta inda kake duk inda ka bi kuma ruwan na nan in kayo ƙasa yana nan saboda haka su koramin da ake so ko ina ka bi suna nan an yi su kun wa kuke ce baiwa kun kai ba kiya wa kada injiniya ga yawan sunan kun ji kuke cewa wannan an yi ta tiki an yi waya eh kon ko kai kada ba ta mu ba kiya ba eh kon ji eh shi kyau waje nake so in ji amma ba mai iya wa kai kada ya faro ta abinda nake so in ce duka koramun nan da ake magana guda hudu da na zuma da na ruwa da na nono da na giyan nan an yi piping din su duk inda dan aljanna yake a cikin gida a inda duk yake an yi piping din su ba wani wurin da zaka zauna ka nemi abin babu shi to naka duk inda ka zai ka tsaya in nonon nan kake so ko da ka dauki abin da ka tara mai abin nan zai zubo ta da kan sansari ne yana amfani da sansar abin nan motsin ka kawai ne da ka tara zai zubo na ai ko kowa suka yi nan ai dama da abin da suka koko na aji daɗi nan ne suka hararo ai sai da suka sace mana littattafan musulunci suka kai garin su kafin suka bada wannan aikin lokacin da aka kama andalus sai da suka kwashi duk littafin da suka gani zai amfane su a nan duniya da aka rubuta na wani amfanin fa'ida da suka tsebe shi suka kukafe sai suka ce to sun ɗebi na diba yanzu kuma kada su ban mana sauran mu ma in an gama yaki mu zo mu kwasa suna yi muna yi sai suka zuba namu rafin dijila sauran suka zuba su a teku suka kwashi na kwasa suka tafi da su garin su sauran da ba za su iya kwasa ba aka ce yadda za a yi a dagargaza su gaba ɗaya saboda kada a ƙara taso a samu wani ba suka zuba su a rafin dijila idan ka duba cikin asalibu ga zuwa cikin koko hakikatul yahud zaka ga wannan agogon da aka fara yi wannan sunfil pendulum wannan mai kadawa ne daga andalus daga andalus aka fara yi lokacin da ingila suka dauke suka tafi da shi a lokacin rara suke yawo da aka kai agogon aka kafa a wani wuri lokaci yayi wannan bomb din nan sai suka ruga cikin gida kawai suka boye kace bala'i ya zo sannan ba su taba ganin shi ba suka ruga cikin gida sai dai ba za su yarda ba amma ka karanta wannan da gaban ba gani ka yi ba hakikat ne za ka ga yadda aka taso da yadda suka fara tarihin abin sannan lokacin da ingila ke yawo ba su fara sa kaya ba sannan yaro a andalus ya iya karatu da rubutu wallahi alazim sannan yaro karami ya iya karatu da rubutu a lokacin ko da ingila ba su fara sa kaya ba sau da sun ci gaba fiye da yadda kake tunani da suka tashi suka kwashi waɗannan kayan suka kwashi na fata sauran suka rufa suka zuba sa rafin dijila rafin dijilan nan sai da ya koma baki irin saboda ruwan tawada na rubutu kuma wasu ma takallu da daban suka tsira dan haka cika ruwan da ba kwale-kwale wasu akan takaddun suka ta suka hau suka suka Allah ya tsira da su suka kuta saboda irin littattafan da aka zuba cikin rafin tunda malami sai yana da littattafai sama da dubu hamsin kuma suka zuba cikin teku ko ibn hajar al-asqalani da taban shi na to haka haka abin yake da wannan yasa abin babba ne to saboda haka aljannan nan ruwan nan zai zo ko ta ina duk inda mutum ya shiga kawai zai diba ne kawai zai ji ya zubo inda yake so da kai inda kuma yake so sai an masa sai ya ce subhanaka allahumma talakan aljanna shike da mutum dubu goma manyan jigajigan aka ce akwai wanda yana da masu hidima wajen dubu tamanin wanda aikinsa kawai suke yi dubu tamanin masu masa hidima ne kawai sai yadda yake so suke yi su saboda haka abin babba ne wa azwajun mutahhara sannan kuma gashi nan khalidina fiha shi yafi ma komai daɗi wannan idan an shiga aljannan nan an shiga kenan har abada ba ranar da za a zo a ce a fita a je wani wuri a fita daga nan wurin komai kullum karuwa yake sannan wa azwajin mutahhara sannan ga abokan aure mata tsarkakakku ba maganan tofe-tofe ba maganan rashin lafiya ba maganan al'ada ba maganan haihuwa ba maganan mura ko mura ba a yi balle a tofar da majina mutahharatun babban kuma wa ridwanun min Allah sannan ga yarda Allah tabaraka wa ta'ala wanda samun yarda abinda suka fi dadi a aljanna bayan an shiga aljanna samun yarda Allah sannan kuma ganin Allah da za a yi mutum ya ga yan aljanna ranan nan muka karanta ina jin da mata ne yan aljanna idan aka shiga aljanna aka je aka ga Allah in aka in aka cire wannan shamakin da ke tsakanin mu hijab din nan idan yan aljanna suka kura ma Allah ido kallon da ya daidai ya tantance a gani ba wanda zai iya motsi mutum ba zai iya motsi ba kwata kwata mutum ba zai iya motsi ba yadda kasan abu ya san dare haka za a yi saboda jin daɗin kallon nan mutane za su kasa motsawa balle su wani abu mutum zai ji kamar lumfashin shi ya ɗauki saboda daɗin kallo sai an mai da shamakin nan tukuna sannan mutane za su iya dawowa cikin yanayin su amma ba kamar mutum bai iya motsi motsi mutum ba zai iya yi ba saboda kallon nan sai dai kada kawai kada abu ya zama mana labari mu ya zama mun je mu je mu ba labari kuma ba mu cikin masu yi shine babban bala'i alladhina yaquluna kuma sannan bayan haka nan ga sifar su na gaba su waɗannan suna ce rabbana am innana amanna ya Allah mun yi imani mun yadda da abin da kace faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa qina azaban nar kuma ka kare mu daga shiga wuta wannan shine abin da ake so mutum ya yi dai asabirina sune masu haƙuri wasadikina waɗanda suke masu gaskiya duk abin da ya faru sai su cije wasadikina su cije akan abin nan wasadikin wal qanitina masu yawan bauta suna kankan da kansu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wal munfiqina sannan kuma suna ciyar da dukiyar saboda Allah tabaraka wa ta'ala wal mustaghfirina bil ashar sannan kuma suna neman gafara wurin Allah daidai lokacin asuba kafin alfijir ya fito wannan yasa ake cewa mutum yayi kokari ko mutuna ko minti biyu ne ko minti ɗaya ne ya zama na tsakaninka da ka samu a ce ka samu ko minti biyar ka tashi kafin asuba ta yadda ko wucirin ne ta ɓaci ba za ka yi komi ba sai wucirin to kai wucirin ka ƙarasa sannan kai subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbul mala'ikati war ruh ko wannan kadai mutum ya samu kafin alfijir ya hudu sannan ya yi fari ko so uku ne saboda haka mutum ya samu ya shiga cikin wannan cikin abin da dinsu tunda can ga an ce magana kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil asari hum yastaghfirun su mu'mine haka suke saboda haka mutum yayi wannan samu ko dai minti nawa ne kafin alfijir ya zo kuma yanzu ga kayan da mutane nan da yawa sai dai shaitan ya danna mutane kuma saboda haka mutum yayi wannan an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال يقول يقول الله تعالى أعددت لعباد الصالحين yace na yi tanaji ma bayina na kirki na yi masu tanaji na mala ainihin ra'ad abinda ido bai taba gani ba na yi masu wannan tanajin wala uzunun sami'at sannan kuma kunnuwa ba taba jin labari ba ma wala khatar ala qalbi bashar yace ko a zuciya ma mutum bai taba tunanin abun ba zufran balha ma atlaqakumullahu bihi yace wannan fa ajiya ce akai kaɗan ne daga cikin abin da aka gaya maku ma yanzu wanda ba a gaya maku ba ya fi yawa shine wannan bala'a za ku gaishe ga ta an ce bala'a ai abin da ake nufi ma atlaqakumullahu alaihi yace wannan shine kaɗan daga cikin abin da Allah ya gaya maku to sai a ce da an kama atlaqakumullahu alaihi to ka kyale da anka balle ma kuma ka bar wanda ma ba gaya ma ba wannan ɗan kaɗan ne kamar a ce maka dan gutsuro ma ne aka gutsuro kawai aka gaya ma cikin labari to bar wanda baka jin ba ma wannan sai an gani yawan shi ya kai shine amfanin kalmar ya fata an gane wallazi lam yutli'ukum alaihi a'azam wanda ba a gaya maku ba shi yafi girma wannan gunture ne aka bada cikin abin da aka aje muku amma wanda ba a gaya maku ba wannan min babi haula wannan shine abin da yafi yawa ya fito ko saboda haka shine nan shine ma atlaqakum alayhi wannan dan kadan ne abinda aka gaya muku nan in kuna so kuma faqra'u in shi'tum in kuna so ku karanta fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu babu wata rai da ta san abinda aka boye masu wanda za su gani su ji dadi wannan duka sakamako ne game da abinda suka aikata ya fito ko wa an sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موضع صوت صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها yace wurin da za a daga da bulala a aljanna kaga dan aljanna ba akwai doki misali kana da mai doki ko ba yana da wani wuri wanda ya dawo da dokin sai zai daga wannan ya bulala haka ne ko to inda za a aje wannan bulala dan wannan wurin da ya dauka a aljanna wurin da mai doki zai aje wannan ya bulalata shi ta kora doki a aljanna ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya da za a ɗauko wannan filin inda ya sa bulalarsa kawai ya ɗauki bulalar nan ya sagale a cikin aljanna to wannan wurin zai baka abin da ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya dare da shi amma kuma ga tana ana ta faɗa wurin da bai wuce bulala inda mutum zai sagale bulala ba za ku gaishe ma nan gaba duniyan ma abinda mace za ta sa ta daura gashin ta aljanna wannan dan khimas din da ake dan sa dan karamin ne iyakan nan ta sa ya aljanna abinda za ta sa wannan kudin shi ya fi duk duniya da abinda ke cikin ta ba za su je sayan shi ba to amma ana ta rigima ta kuna makaranta cikin kalimat ala wannan mala ko kalimat ala firashil maut ne ina tsammani wasu suna rigima akan fili ana ta rigima ana ta rigima wannan ya ci kuma wannan wannan ya ci kuma wannan Allah da iko sa sai sa bangon yayi magana yace kai haba ɗan adam rigima me kuke yi akan bango yace wannan kun ganni nan ni da sarki ne mai mai mai sandan farko ba san sanda yanzu sandunan kala kala ne ko akwai mai sanda ta daya akwai mai ta biyu idan ni ban san kwane ne mai wannan ba ba ma da ma san sani amma dai na sa akwai sanda ta daya akwai ta biyu wancan sarki yace shine sanda shi ta daya ce ya ce amma zamani ya zamani zamani ya zamani ya mutu aka dauka aka kai makabarta zamani ya zamani aka mamanta da wurin ma makabarta ce mai yin tuka ne ya je ya ɗebo ƙasar danko ta wurin ya zo ya tukunya aka zo aka yi tukunya ce aka yi ta gasa ne aka yi ta gasa ne aka yi ta gasa ne aka ɗauki zamani mai tsawo tukunya ita ma ta rugurguje aka yar ita ma ta ƙara komawa ƙasa yanzu mai yaɗe wanda zai bulo da yaɗe ya zo yana son ya yaɗa katanga shi ya je ya ɗebo ni kuma yanzu ya yaɗe ya ce akan wannan duniyan kuke faɗa daga nan dole faɗa ya ƙare sai in dai wannan duniyan ce kai faɗa a kanta a banza sadda ka tabko ta ita ce babban maciyarka kuma ka gama faɗa saboda ita ka samo ta zama ita ce mazan ajalinka to saboda haka haka yace to wannan wurin wani anas radiyallahu anhu ya rufa'uhu wato anas ya rawaito hadisi kuma yana jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun yace sammako saboda daukaka addinin Allah ko yammaci saboda addinin Allah yin wannan khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin duniya ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة على ذلك هذا مجانا da ake tawadi ran nan kana cewa to yau ga ta littafin ka rike saboda in ka tashi gaya ma wani sai ka ce mun karanta gashi nan yace walau annam ra'atan na da ya tsallake ko yawo ni ne ne tsallake wa ma fiha da abin da ke cikin ta yace wala qabu qausi ahadikum yace gwargwadon wurin da mutum zai aje baka a dan wanda an ce wurin bulala to wurin baka wurin wannan gwargwadon wannan laqabu shine qadru ake nufi da shi ga ta qadru da shi don ka diba nan mana hudu laqabu shine qaus ahadukum ay qadruhu wal qabu ma'anahu al qadru gwargwado wa laqabu qaus ahadikum saboda maganar manzo Allah ta fassara mana har kujiya jawanibul kalim ya dunkula magana ya faɗa ya ce wurin daidai gwargwadon inda mutum zai aje baka na wurin ku inda ɗayan ku ke ajewa aw mawdi'a qadamin ko ko wurin diddige inda za ka sa diddigenka kafarka ɗaya diddigenka a aljanna a ce inda za ka aje daidai gwargwadon wurin da za ka aje baka ko wurin da za ka aje diddigenka a aljanna wannan wurin khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya da za a ballo wannan filin zai saya ma abin da ya fi karfin duniya da abin da ke cikin ta a aljanna yana fitowa ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت اطلعت إلى الأرض da a ce mace guda ɗaya daga cikin yan aljanna za ta leko duniya ta leko ƙasa la'aba'at ma bainahuma da ta haska abin da ke tsakanin sama gaba ɗaya da rana da wata duk hasken su zai bace hasken ta kawai da za ta leko sai ta haske tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya za ga ko yana ya dau haske mace ila aljanna amin ya rabbal wala mala'at ma bainahuma rihan sannan kuma duk saman da ƙasan nan duk inda ka ji kawai za ka ji kamshi na bulawa ka ji ko ina ya ya ya ya ya za ce ya buce ko haske sai dai a ce ya buce in aka ce ya bule wari ne kamshi shi ne ya bule akwai ya buce akwai ya bule yawwa in ka ce ya bule ko ya bude to kamshi ne in ka ce ya ya ya bule wani ke da ya bude ya bude ya bude to kamshi ne amma bulewa ba in aka ce ya bule yawwa wani ke nan saboda matasa ne su gane kai ai ka sani yara idan ba su gane waɗannan akwai kalmomi da ke liƙe da abin nan ba kamar yadda wajen ɗanɗano muna da abubuwa da yawa da muke iya bambancewa da ka ce zuƙui ka zuko in ka ce ka ce zafai in ka ce tarai rike nan tsami tsami kenan in ka ce tarai tsami abin da tsari ika ce fatakwa wani waje akwai daji ka ce daji fatak to daji kenan akwai daji eh badau gishiri kenan akwai gishiri ciki ka ga duk waɗannan zaka ga dole da waɗannan kalmomin dole to waɗannan kalmomin wanda za su zo zuwa akwai zukui kaga zukui ka ji zaki na ce zaki to duk waɗannan kowane da irin abin da ke su to to dole ne waɗannan abin suna da to ba ce zaka ga an ce ba wancan wancan wancan ina ana wannan sugan mai gibi mai mai biyun nan to me yasa kake ce mata ba zan kwaila to saboda zaki eh eh kace zaka da zan kwaila ce ba zan kwaila yasa ce wata ba zan kwaila sai suga mai gibi to to waɗannan to su ne ake kallo irin waɗannan abin nan din za ga su gasu nan to can aka ce yanzu yan aljannan nan da za ta leko malam sani mai turare duk inda turare ki ta bushe ta gama da wannan shi na shi ba a ƙara jin ƙamshin turaren nan kawai ta gama da wannan ƙamshin ta sai ya sa duk duniya sai an gane wani abu yana faruwa kuma wallahi ina ga muku da Allah zai so ya ga dama a yi haka din sai kowa ya gane idan da ya aljanna za ta leko sai ta haske wannan abun nan kuma inda za ta lekon kamshin ta sai ya sa kowa da ke duniya sai ya gane wani abu ya faru a ba sai ya gane akwai wani abu da ke faruwa to amma an tare saboda kada a mutu domin abin da ke aljanna in ya shigo duniya yanzu kashe mutane zai yi sai in Allah ya so lokacin yayi sai a yi sifar da za ta iya ɗauka abin wannan jikin namu yanzu bai iya ɗauka wani abu na aljanna bai iya ɗauka ba duk abin da in ci za a yi aka ci daɗin kashe mutum zai yi idan kallo za a yi aka kalla mutum da ya kalla fingirewa zai yi mutu ya suma to dole sai an canza mana halitta bayan lokacin da za a shiga aljanna halittar da za ta iya ɗauka abin da ke cikin aljanna in ba ka ba zai yi ba jikin nan ba zai ɗauka abin da ke aljanna ba ba zai yi ba abadan ba zai yi ba sai an canza halittar da za ta iya ɗaukar wannan kayan in ba ka ba zai yi ba mutuwa za a yi da mutum ya ci da ya mutu da za ta zo wala mala'at rihaha ma bainahuma riha kai yace wala nasifaha ala ra'sika kaga wannan dan kallon da suke sawa a kai kamar irin cikin gida in suka ga dama dan kasu bakan su guda haka na ko irin wanda yan banki ke sa mai matsa wuyan nan ko wannan dan abin da za a sa nasi wanda za a sa iya kashe rifa gashi su ake yi da shi ko yanzu wannan yan malfa da suke sa ba yanzu suka sa yan malfa ba wanda suke ce masu cin maza yau ita kamar hula ce mata su kai sai su hada da gashin su ko su yi kitso su kama shi su cuta da ciki sai su sa su ma kamar yan hula sai suna kitchen ko suna hidimomin sa a cikin gida to wannan shine nasib dan wannan abin da suke sa a kai dan su rufe gashi da aka ce wannan shi kadai kudinsa ya ce ya ne da ha kun gani wanda suke sawa a kai din nan khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya to kai yanzu aka ce maka mace abin da za ta rufe gashi kawai ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya sauran kayan da ta sa a jikinta ba Hala zani? Ka'una, in kace والخط خط دلالة كده هوزع ko eh hada wai ya ce wal kaf ka ba dai kenan an gawa eh to to auna an ce dan abin da za ta sa ta kifa kai kawai dan saboda hidiman cikin gida kuma ai kana ganin su Allah sani kai sun dan wuce ka ne yanzu kai ba za ka bar wannan ba ko yanzu su matan zamanin nan suna da wata yar jikka kula in suna cikin gida ba sai sun sa hijabi ba suka gana ma suna cikin gida ko su bar gashin sa kai su kama wata yan kula sai su sa sai ta ruko gashin inda ma inda tsawo ne ba kundumi bane kan su kama sauran dogon cuccu sa a ciki sai wani sototo a baya wata kuma ta sa kofi da gwangwani in tana in tana za ta tana da gashi ya gani yadda za ka yadda za kofi a keya eh eh eh yawwa aka yake shi da ma shi ne muka fara da magana eh
eh na rawar wajibi ke da zai kake kare shi menene zai yi wanda samu wannan abu tabbas haka ne ya san dai ba za a bashi da aikin shi ba amma yi wani abin da za a kalle shi a cikin yayi kokari haka ne an kauce wani an bashi wannan ba gaskiya ne
ba Ba wa aiki.
gudun gwada muna kai mana abin gaskiya haka ne akwai aiki ne matuƙar tsada akan samun wannan wallahi gaskiya ne sai dai mu fata Allah ya rige mu da rahama mai azuta mu da yin aikin kamar yadda kace yace to yanzu gashi ana magana mata aljanna ana ji a wannan dinsu a nan duniya wanda zai aure zai ta tanaji shi ma ya rage abubuwa da ya samu ya auri ta nan kuma ma wataƙila ya ɗauro wani gwangwani ana ne ai ta tsiya ma ba ai wata ɗaya ba su ta faɗa ji kamar ya canza ta tsiya to amma can wurin din nan da ake maganan waɗannan ashe kenan nan in an yi tanaji min babi aula gaskiya ne ai shi yasa muka fara da cewa mai hankali shine wanda yake tsayawa ma ya kalli me yayi din menene zai yi tunda ba a shiga dai sai da aikin da abin nan ba haka nan ba a shiga amma ba aikin zai shigar ba sai dai a gane mutum ya ta bukatun da can ma karshe ayan da muka yi kun ga cewa kai fala ni'ma amadul amil ajrul amili fadalla da sakamakon wanda suka ta bukatu kai aikin su nan muka yi lissafi kwanaki na wata shekara nan muka ce kai tunda ana cewa katanga aljanna ga girmanta ga tsawonta mutum zai tafi akan abun hawan da karshen shi yake kallo sai ya yi shekara dubu biyu sannan ya kai karshen katangar muka ce yanzu katangar da aka gina da bulo misali a ce sai an yi shekara dubu biyu sannan ka kai karshen katangar ko da bulo aka gina sai a kudin da aka kashe wajen yin katangar nan balle ginin gine-ginen nan da aka ce dan aljanna yana da kyasta biyu a nan da zinariya aka yi gidan gaba ɗaya da abin da ke ciki da zinariya ce sannan yana da kuma wasu a nan su kuma gaba ɗaya da azurfa aka yi su gaba ɗaya daga bangon har jin har abin da ke ciki da azurfa ce muka ce ai abin nan ko ka tasawure lisan a ce ma katanga da ginin da bulok da shafen da kayan ciki duka zinariya ce to wannan ai ba ma iya lissafa kuɗin da aka ce sai muka ce to a je a yi mana bincike bulo inci tara idan zinariya ta kai girman bulo inci tara in an mai da ita zinariya aka ce a sa bulon nan a skeli zinariya nawa zai yi abunan nawa ne kudinsa to bulon nan da aka gwada a wancan lokacin sai da bulo ɗaya inci tara ya yi 1.8 biliyan naira 1.8 biliyan biliyan ɗaya malam sani da dubu ɗari takwas da miliyan ɗari takwas ɗaya da miliyan ɗari takwas kaga miliyan ɗaya fa biliyan ɗaya dubu dubu so dubu malam sani eh ba miliyan ba biliyan bi bi bi ba ba mi din ba mai bi biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas sauran miliyan ɗari biyu ya zama biliyan biyu bulo daya a wancan lokacin aka gwada to ka sai yanzu katangan nan da aka yi duk da bulon nan aka zagaye ta aka yi ta katangan da kuma in ka hau abin hawa wanda iyakar kallon shi yake aje kabashi to kuma sai ka yi shekara dubu biyu sannan ka kai ƙarshen katangar ka inda kuka haɗu kai da makwabcin ka kenan a aljanna sai dai Allah yawwa to shine yasa kawai mun kuma sai mu yi abin da aka samu fattaku Allah mastata'tum wasma'u wa ati'u yi abin da zamu iya yi wannan abin sauka tasawurin isa to ka gani wannan shine aljanna na eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh sai samu haka ne ana yin haka nan eh na rinna eh eh haka ne tace ne amma da kokari ai kai lecturer ne bari in baka misali yanzu kai ne ka bada jarabawa na san kuka rubuta jarabawa wani lokaci ku ce attempt all questions da ka ce number one question is compulsory daidai maki dai kake ba da sauran in ka ce number one question you must answer question number one is compulsory makin baka sa wani abu a karkashin shi ba wanda ya so sashin farko ya ki shi kila ka ba da maki ashirin ko tashin farko wannan ɗalibin sai kaga bai mai attempt din shi ba kana sa ran zai ci sai dai an yi sa'a a cikin wanda ka ce a yi kuma ya yi ma wani ci sosai amma sai ya da wanda ka ba maki ashirin da wanda ka ba maki goma sha biyar da wanda ka ba maki goma duka ya ƙin sai ka je ka ga masu NII din nan wanda ka ba as bonus dama su kadai yayi ya ci to cost of yana da zero tunda bai na fila aiki ɗayan ne yake so yi ka je ka duba gashi nan ko cikin guda ɗayan nan tun daga farko ko ɗaya daga cikin manyan nan sai yan ai din nan wanda dama kai ne dan maka taimake su kuma kaje ka nemo sunan shi a farko kaga bai biro a tandar kaga tun da aka zo sai Mr. Sobi ya zo to yau wato ka ba kan an ga wannan ka ji ce to wannan dama tun farko bai ma kamata ya rubuta jarabawa ba to wannan ansa ita ce wancan cikin can akwai ayyukan da in Allah ya ga dama ana kwadaitar da mutane ne kasire na aikin alkhairi dan annabi wani wura sai da yace la tasiranna min al ma'ruf shay'a kada ku rena wani abu na abin da aka sani a shari'a mai kyau kar ku rena ku ganshi kamar karami ku rika yi dan wani in Allah ya ga dama ta dalilin wannan dan karamin sai ya zama ya samu rahama amma ba shine garanti ba garanti tana nan a wajen wanda yayi waɗanda kacan nan manya-manyan nan question number one da kace kowa ya yi ka zo ka ga sunan shi a fito nan kana zuwa fasu ko CA sai ga yana da talatin ga ya ci wannan wataƙila ya ci goma sha biyar tun daga nan ma sai ka saki jiki ka ce wannan ɗalibin ko ma me aka yi kawai wani wani wani wani lecturer na ku cewa wata rana da ya gana wani result din sai ce wannan just need a little push so the little push din nan an gama to kai ma kai abun nan din da you need a little push ya ga dogo to shi ne wa alaikum shi to eh eh za ka ga yi aiki eh gaskiya ne wato dai almuhimmu idan aljanna ta samu ma da za a kaddara yanzu aljanna yanzu kamar yanzu ɗannan duk da ka bada ba za su shiga aljanna ba amma sun shiga aljanna ne da za a zo wajen wanda sun yi wasu aikace aikacen kuma sun shiga aljanna darajar su a aljanna ta fi nisan sama da ƙasa saboda su sun haɗa ga kaya sun samu sun shiga in mutum ya yi aiki tashin farko dama ya aikin da ya samu aljanna to duk ƙarin da za a samu na cewa wannan ma ya cancance shiga aljanna to daraja kenan wannan ma dama zai kai shi aljanna sai a ce daraja kenan wannan ma dama zai kai shi aljanna sai ya zama daraja to yana kololuwa kenan ba cikin kadai yake ba a cikin ma kololuwa saboda waɗannan abin da yi ya fito ko yawa eh daga suna aiki ko yadda suke aiki gaskiya da ya kare to kuma ya haka nan yanzu mu je mu kada samu samun wani mu shiga nan wani yanzu an gama magana yan aljanna da inda ba a son dan wuta Allah ka zaba mu cikin su saniyan al-yanzaru minan nar wannan gargadi kuma da wannan daga wutan su kuma wanda za su shiga wuta qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare kawunan ku sannan kuma da na iyalanku daga shiga wuta kare wannan an san ba fada za a yi da Allah ba ba fito na fito za a yi da shi ba akwai abin da ake so a yi ne ita wannan wutan wa qudu haddatu wal hijara makamashinta sune mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazu akan wannan wutan masu tsaronta akwai wasu mala'iku waɗanda suke masu kaushin zuciya masu fushi ba su san abin da ake ce ma tausayi ba in za ka ji tausayi in ka ɗauki yankan tsokan nama ka sa a baki to mala'ikun nan in za su sa mutum a wuta ko ko sun gan shi a wuta za su ji tausayi abadan ba halitta su da abin da ake ce ma tausayi ba musamman waɗannan zabaniya wannan ba su san menene ake ce ma tausayi ba kwata kwata ba halitta su da tausayi ba cikin wuta kuma za su shiga suna yawo suna takawa inda suka ga dama dan ba a yi su kuma suna jin wutar ba su haka aka yi su suna yawo cikin wuta ba sa jin komi maliku idan ya shiga cikin wutan nan duk inda ya ga dama shiga yake yi idan aka gan shi a yi ta ihu ana neman ko za a samu wani abu tun da an san shi ne shugaba shi ke cewa ga yadda za a yi bayan Allah ya riga ba shi umarni so da ka idan ya shiga cikin wutan nan yana zagayawa an sha wuta wasu sun riga sun zama gawayi kuma suna iya magana sun shiga ganin sai ya maliku li yaqdi alaina rabbuk ya malik ka roƙa mana Allah ya kashe mu kawai mu huta sai banza ko ansawa baya yi sai an yi shekara dubu yana yawo ana ihu ana kuka sai Allah ya ce mashi maliku ba su amsa ka ce masu wani abu mana su dan ji sauki sauki za su ji sauki sai ya ce masu innakum makisun nan za ku zauna ciki har abada ba maganan fita laqad dinakum bil haqqi mun zo maku da gaskiya an yi maku bayanin gaskiya ga yadda take walakin na aktharakum lil haqqi karihun amma da yawa daga cikin ku ba ku san gaskiya tunda haka ne ku shiga kawai ku ci azaba ko ku yi hakuri ko ku yi duk ma abin da kuke ganin za ku yi ko ku yi duk abin da kuke ganin kuna da shi mu ma a shirye muke da ku abin da za ku yi dukkan kun dade ci gaba da shan mura wuta idan suka ƙara yin hujika a za a ƙara isa'u fiha ku ƙara yin ma ciki ciki wala tukallimun ko magana kada ku kare to daga nan ma wanda zai iya kara magana kuma sai an so kara magana daga nan sai dai ai shuru a ci gaba da jin masifa ba wanda zai iya magana ya ce wani abu Allah ka tsare mu to wannan su haka suke shidadu ga sunan masu tsanani sannan kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba su saba ma Allah abin da ya umarce su gaba daya abin da ya umarce su kawai shi suke yi duk abin da ya ce su yi ba sa saba ma Allah abin da ya ce su yi shi suke yi kuma suna yi suna jin daɗi dan sun san bauta Allah suke yi wal ma'ana abin da ake nufi nan i'malu bi ta'atillahi ku yi aiki da yi ma Allah da'a ba kawai ciyar da abinci bane in an ce a kare iyali daga wuta ko mu ce kare iyali sai ta basu abinci kadai yana cikin kyautatawa amma fa akwai maganan wasu abubuwa wanta hau amma na hakum anhu ku nisanci abin da ya hana ku ku kanku kenan wa muru ahlikum ay bil khairi umarci iyalanku da dukkan alkhairi su aikata wan hauhum an sharri ku hana su aikata sharri to kun kare su daga wuta kenan wa'allimuhum ku karantar da su addini kun ji magana da muke faɗa ko koya masu yadda za su san Allah tabaraka wa ta'ala wa ajibuhum ku ladabtar da su akan adab wa sunanil mustafawiyya da dubban manzon Allah halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'unsa a koya ma yaran nan wa sa'iduhum ala fi'lil khair ku taimaki 'ya'yanku wajen aikata alkhairi duk abin da zai ba su dama su samu su zama mutanen alkhairi su taso su zama mutanen alkhairi ku taimake su wa a'inuhum alai ku taimake su akai kaga kenan kun nuna masu yadda za a yi kun karantar da su kun masu kaza wa ausuhum bi taqwallahi ta'ala kuma kullum ku rike masu wasiya da su tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan magana tana nan tafsir na ibnu kathir gashi nan dai an yi bayani akai mai shi yana iya dubawa tafsirul bagawi duka an yi bayanin nan game da wannan aya وقال سبحانه واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره ku ji tsoron wuta ba wannan wuta ku kiyaye ta kaji Allah ya ce ku ji tsoron wannan wuta allati waqudu hannas wal hijara wanda makamashin wannan wutar sune mutane da duwatsu uiddat lil kafirin an taraje ta ga kafirai Allah ka tsare ni wa qala ta'ala wa anzartukum naran talazza ina yi muku gargadi da wata wuta wadda take mai tafarfasa wuta ce mai tsananin zafi la yaslaha illa al ashqa babu wanda zai shiga cikin wannan wuta ya kono a ciki sai mara arziki wanda ya asara rayuwarsa abubuwa suka zama ya kuma cikin kusuranu mubin alladhi kadzaba wa tawalla shine wanda ya karyata ya bada baya aka gaya mai ga gaskiya nan amma bai ji ba ya kau da kai وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اشي ابو هريره نيكو وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية يا إلا أكثر كد وأن آية وأنذر عشيرتك الأقربين كإن ينقون كنقصا جرجدي أكجام عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كلا قريشا سكتارو جباتيا فعم وخصا annabi ya faɗe su a gaba ɗaya ya ce musu ku ji tsoron Allah ku yi aiki ba zan muku komi ba ya haɗa su gaba ɗaya ko wa khassa sannan ya keɓe wasu kuma daga cikin su ya kira su daban-daban musamman na kusa da shi dan a gane abin ba maganar dangantaka ba ce fa qala ya bani ka'ab bin lu'ay yace ya kabilan ka'ab bin lu'ay wanda suna da alaka da gidansu yace anqizu anfusakum minan nar yace wallahi ku kare kawunan ku daga wuta ya ci gaba da kiransu wa zakara fil hadith annahu nada quraishan batanan batanan an ambato cewa ya kira quraishawa kabila kabila shine batanan batanan kowane daidai kabila kowane da kike kiransu ila an fala kai har ya kai ga ya shigo cikin gida ya ce ya fatima ya ce ya fatima iyarsa kenan da wannan ruwayar haka ta zo akwai ruwayar da ba ta wannan sigar ta zo ba ya tocin cewa ya Fatima binti Muhammad ya faɗi to wannan yace ya Fatima an qidi nafsaki minan nar ki kare kanki daga wuta kaga wannan ya hana ya nuna mana cewa kakka yadda ka shiga cikin wani rudu ka ce wai kai kana jira ka shiga aljihun wani shi ma mai aljihun zai tashi ba riga ƙarya ne ba wani maganar tashi da riga har tana da aljihu dubu saba'in zai samu tare a ciki shi ma ranar ta kai yake tunda annabi ya gaya mata yadda ta yi abin da zai kare ta daga shiga wuta to ba wanda kuma daga baya zai zo ya ce shi saboda yana da wata alaka bai komai ba sannan ya ce yana da wani inda zai shiga fa inni la amliku lakum na kaje ne na shine ai shine da abin da nace haka zai tashi ba ba riga wane shi ba ba riga amma to ya shiga aljanna ya kai kai ya je ya dai ma shi ma ya ma shiga abwa malam ai wasa ma wuri yake fa inni la amliku lakum min Allah shay'a ba zan ba na iya mallaka maku komai daga Allah babu wani abu ghayra anna lakum ay rahiman sa'abulluha bi balaliha yace sai dai kawai kuna da dangantaka tsakanina da ku a nan duniya zan kuma jikata da abin da ya kamata a jikata abin da na samu na wani abu zan yi maku zan yi maku alkhairi zan yi maku wani abu amma fa magana in an je can a ce mutum ya zo babu wani abu wannan ba zai yi ba kaganta na sa'abulluha bi balaliha ai sa'asiluha zan sadar da zumunta ai shubihat qati'atu rahib bil harara domin ana kwatanta yanke zumunta kaman wuta ce kaman ka kunna wata wuta ne ka jefa cikin yan uwanka in ka yanke zumunta wa wasaluha bi isfahil arara ai bi barudatin wato in ko ka sadar da zumunta sai a ce kaman ka kashe wata wuta ne da ruwa mai sanyi kaga ka sanya shi yasa ne yace zan jikata wa minhu ballilu arhamakum akwai inda yake cewa ballu arhamakum ku jika ai ma'ana siluha ku sadar da zumunta tsakanin ku sharhun nawawi kenan rahimahullahu ta'ala haka nan da yace sa abullu zan sadar da zumuntan nan kamar zan jika ta za ta dade ina ta jika ta ni ba zan bari ta yanke ba ko ta zafi har ta lalace wani abu da zai sada zumunci anan zan yi shi anan duniya sallallahu alaihi wa sallam wa anas an abi talha رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صداهيد قريش النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد أمرني أكاو سدقتكي شوغبنين قريشاوا وجلسوا عشرين دولي أو عشرين دهدو دقا دقا فقذفوا في طي من أطواع بدر أي خبيث مقبث aka wurga su a cikin wata rijiya ina ce tsayi rijiya wanda aka shaga bakin wannan mai dauraren baki ina ce kira to wadda take katuwar rijiya amma ba a shaga bakin ta ba ita ce kiran wannan kuma tsayi rijiya mai dauraren baki wanda aka shafi ya ce duk a zuba su ciki kuma habi bola ake zuba lokacin ta kazanta shi aka zuba su wa kana idza zahara ala qaumin qama aqama bil bilko bil ursati thalatha layalin idan ya yarji nasara Allah ya bashi nasara akan mutane sai a tsaya kaman kwana uku bayan an sa sunan ana zuwa ana zagaya su ana ganin su ana ganin yadda suke falamma kana li badr yawm thalith amara bi rahilatihi lokacin da aka wurga su cikin wannan har zuwa kwana uku wannan yana tsayawa wannan wuri ne wato uku da aka je kwana uku aka je aka je aka duba su abun nan bako sai aka je aka aka tadda su fashudda alaihi alaiha rahilata ko rahalaha aka ce a kawo ya ce a kawo abun hawansa aka kawo masa abun hawansa ya daure aka tada aka daura masa sirri aka sa komi sun ma sha wata dawo ashabu ya tafiye ne wannan wuri tunda ya tsaya a wannan wurin na ke cima arsa wani wuri ne kusa da abun wata dawo ashabu ana gadin abu zai faru wa qalu ma nura yantaliku illa li ba'd hajatihi wasu suka ce kuna ganin annabi zai je ko ta bukatar shi ne kashi kuma mun biyo shi hatta kama ala shafatin rika har ya zo tsaya bakin wannan gaban wannan rijiyar wada ala yuradihim bi asma'i ya dinga kiran waɗannan mutanen su 24 nan kowa da sunan shi wane wane wa asma'i abaihim da iyayen da sunan iyayen yana ya fulanu bin fulan wa ya fulanu bin fulan ya wane dan wane ya wane dan wane ayasurrukum annakum ata'tumullah wa rasulahu zai muku dadi a ce da kun yi sa'a ku kun bi Allah da manzansa da kun zo haka yanzu da kuke nan wurin ba ku yi nadama ba cewa ina ma da kun bi Allah kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu mun samu abin da Allah ya bana alkawari gaskiya sai za mu ci nasara mun samu gaskiya ne فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا kuma kun samu abin da Allah ya muku alkawari kun tabbatar da haka yake yadda aka gaya muku tunda ba ku yi imani ba kuna nan kuna kan azaba fa qala umar ya rasulullah sai umar ya ce ya manzon Allah ma tukallimu min ajsadil lat arwah laha ba abin da kake magana da su sai jikin kuna waɗanda ba su da rai ba komi jikin su ba ba sa ji وقال صلى الله عليه وسلم سيما الله يشي والذي نفس محمد بيده إن أرنسوا دا ودنا محمد يكي حننسا ما أنت بأسمع لما أقول منه baka fi su jin abin da nake faɗi masu ba abin da nake faɗi masu nan baka fi su ji ba suna ji qala qatada أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتسخيرا ونقمة وحسرة وندما أكتي الله يا سا يا رايا سو يا سا مسلم أجيكين har aka jiyar da su zargin nan da ake masu da kaskanta wannan da ake masu da maganar azaba da ake masu ga magana da bakin ciki da nadama duk suna jin shi Allah ka tsare su وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce qala masali ka masali rajulin istawqada nara yace kwatankwaci na kaman mutum ne wanda ya hura wuta kuji mutum ya zo kwatankwaci na a wurin al'umma kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaman mutum ne wanda ya zo ya hura wuta falamma adaat ma haulaha yayin da wutan nan da ya haske ta haskaka ko ina musamman a ce da damina an yi ruwan safe kai kuma da yamma bayan isha imam ibrahim ka kunna wuta sai haske ne zai faru kwari za su fito yanzu kai yanzu aka kwa aka yi ruwa da zabatun da zabatun da su aka yi ta zabgar ruwa aka yi ta zabgar ruwa aka kai karfe goma na ruwa ba an yi ruwa an jika kasa da yawa sosai ba to in yamma ta yi aka kunna haske za ka kwari na ta fitowa su zo su ga wannan abun nan din ba to shi ne ke ba da misali ya ce kwatankwaci na kamar mutum ne wanda ya kunna wuta sai da ta yi haske sai kwari suka taho da yawa suka zo suna so su shiga cikin wutan nan wa hadhihi dawdawata ja'ala al-furash wadannan kwarin kasa shinge da wane ne suka taho wa hadhihi dawab da wadannan dabbobi suka ta allati fil nari yaqana fiha suka zo wajen wutan nan suna ta shiga ciki suna ta fadawa wa ja'ala yahjuruhunna a bi yaglibunna yaglibnahu fayaqako fayataqahamna ay qahamna fiha yana kokari ya dare su kasu shiga amma ina suna ta kokari yadda suka rinjaye suna ta fada shi yana tare su da nan ya tare su kada su fada ya tare waɗannan sai dai ji wasu rububu sun fada ciki ya taro na nan ya taro ta nan sai dai ji wasu rububu su shiga ciki ta wannan wuta ya ce kusan kwaci na baka kala fazalikum masali wa mislukum wa masalukum wannan shine kwatankwaci na da kwatankwacin ku ana akhizun bi hujazikum anin nari ni na rike maku madaurin yanzu mai in kai laifi mutum mutumin da yayi bari mu kai abin waje yanzu security idan suka zo suka damko mai laifi dan kada ya gudu na suke kama alibran kugu ko to shine nan annabi yake cewa kai ka ce gani nan ina rike da kugun ku kowa na kama kugun shi ina rikewa dan kada ya tsalle ba ta wutar nan amma kuna rinjaya ta kuna facewa sai kun hada cikin murin ina cewa halumma anin nari halumma anin nari halumma anin nari ka shedin ku da wutar nan ka shedin ku daga wutar nan ku kauce ka ku shiga ya ce ya rike kugu yana cewa ka shedin ku ta za ku fada ka shedin ku za ku fada fa galabtumuni garin jaye ne duba manzo Allah yace ina rike kugun ku da karfi ina ce maku wuta wuta ka ku shiga ciki amma ku karin jaye ne taqahhamu da fiya kuna tawawada yace kun rin jaye ne na rike kugun ku ina ta ce maku wuta wuta amma kuna karin jaya ta sai ji nake wasu na ta zuba ciki rububo rububo ta ta bada ku dan kwaci kenan a ba gama ba ina yau ba ai ba ai sai rana sai an kara da ai hakuri ai daya al mabahasu salis na uku shine asma'ul jannati bari mu ji suna aljanna mana kuna ka abun nan ba ai ba sai sai yau ba ai an yi ne sosai asma'ul jannati wa asma'ul nari aljanna tana da sunaye kuma wuta ma tana da sunaye aljannatu farko awwalan asma'ul janna sunayen aljanna aljanna tana da sunaye aljannan nan aka ce aljannatu shine na daya wa huwa al-ismu al-am al-mutanawil li tilka dar shine suna na gaba daya wanda ya tattara wannan suna aljanna tana da suna to shine sunanta na gaba daya aljanna wa mashtamalat alayhi min anwa'in na'im abinda aljannan nan ta tanada na gidajen ni'ima na ni'imomi wallazzaci ga jin daɗi walbahjati ga sha'awa in an gani abin da zai burge wasurur ga murna wa qurratu aynin ga abin da ido da ya gani zai ji daɗi wa asalu istiqaqi hadhihi al-lafza min as-satr wal wa taghbiya asalin wannan lafazin an ciro shi ne daga abin da aka boye wanda ba a cika gani ba wa taghbiya da kullewa wanda yake ribe wa min husmi al-janin listitarihi fil badan dan haka ne ma ake ce ma jinjiri aljanin amma da Hausa ma sai a ce jinjiri asalin janin asalin jinjiri saboda yana koya a wurin da ba a gane shi sai dai a ga alama wa min husmi al-bustanu janna dan nan ne ake ce ma gona janna saboda ta tattara kayayyaki ciki da annahu yasturu dakhilahu bil ashjari wa yughatti domin in an shiga wannan za a zama an lullube da itatuwa itatuwa ga sunan an lullube komai an lullube saboda yawan itatuwa da yawan abin da ke ciki wala yastahiqu hadha al ism illa mawdi' kathir al ashjari mukhtalif al anwa' anwa' babu wanda ke iya samun wannan sunan sai wuri wanda yake kasirul ashjar akwai itace da yawa ai muktaliful anwa kuma kala daban-daban to sai a ce mai janna saboda akwai itatuwan da Allah kada ya san iyakarsu a ciki wal janna al hadiqa zatu shajar wan nakhl har janna dai akan ce wuri ne mai yawan itatuwa mai yawan dabinai wa jam'uha jannatun jam'in su kenan والجنة كل بستان يسر أشجاره بأشجاره الأرض nan ce aljanna shine wuri gona lambu wanda itatuwansa sun rufe ƙasa gaba ɗaya ko ina ka shiga inuwa ne sai kayan marmari daban-daban qala Allah ta'ala laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal lalle akwai abubuwan ma abun lura wato da ayoyi ga mutanen saba an ba su abun lura mai ban mamaki a garin su a wurin da suke zaune aka ce jannata ne an ba su manya-manyan gonakai an yaminin wa shimali dama da hagu duk inda ka je suna da manya-manyan gonaki a saba garin wannan farauniya balki wal hadiqa jam'u hada'iq dan an ce hadiqa jam'i ne na hada'iq wa hiya rawda zatu shajar wan nakhil shine wani dausayi wanda ya hada itatuwa da dabinai ga sunan da yawa wal bustan wa sumiyat hadiqa an ce mata hadiqa ne ai tasbihan bi hadaqil ayn bi hadaqatil ayn fil hay'a saboda a kwatanta shi da yadda ido yake cikin ido saboda kyau wajen sifan kyau wa usulul ma'i fiha ga kuma ruwa ido akwai alaman kyau saboda haka waɗannan su ne yasa ake ce mata halifa unzur mufradat al-gharib al-qur'an al-asfahan wannan dai bayani ne qala Allah ta'ala innal mutinna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba lalle waɗanda suka ji tsoron Allah suna da wani bagire kato da aka ɗeban masa aljanna katon wuri shine yadda aka ce a tura da dashe-dashe a ciki a tura a yi dashe-dashe to wannan wurin hada'iq lambuna ne waɗanda suke masu itatuwa shirim-shirim a cikin wurin nan wana sannan kuma ga masu yaɗo waɗannan masu bisa su sama su yi inuwa waɗannan kuma masu yin yaɗo don inabi shi yaɗo yake ya haukan nan وقد ذكر الله تعالى الجنة في القرآن الله تبارك وتعالى يا أنبت الجنة في القرآن بلفظ المفرد أما جنة kawai ba a ce jannat ba wannan a janna da aka faɗa cikin qur'ani an faɗe ta sittan wa sittina marra so sittin da shida inda aka faɗi aljanna kawai mufrada so sittin da shida wa lafzul jam'i lafazin jam'i ko da aka ambata na aljanna jannatul misali shi ko wannan tis'an wa sittina marra an ambace shi so sittin da tara duba wannan wannan wannan ke nuna muhimmancin abin wannan shine sunan aljanna na daya na biyu darus salam darus salam aljanna ce qala subhanahu lahum darus salam inda rabbihim dan aljanna lahum darus salam suna da gidan aminci inda rabbihim a wurin ubangijinsu ba wani aka ba ajiya ba balle ya riga shiga balle ya fata balle ya munana balle ya kaza waɗannan yan aljanna suna da wannan irin gida amma inda rabbihim wani wurin ya ce wallahu ya da'u ila daris salam Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran ku zuwa ga gidan tudun mun tsira in ka riga ka samu wannan ka gama bakin ciki ka gama damuwa ka gama rashin komi wa hiya daru salamin min kulli baliyatin wa afa wannan gida ne daru salam gida ne na aminci wanda in mutum ya shiga daga nan ya kuɓuta daga dukkan wata masifa ko wani aibi ko wata damuwa ai wannan kenan darul khuldi akan ce masa darul khuldi wa summiyat bidhalika shi ma an ce mai darul khuldi da anna alaha la yaz'anuna anha abadan domin wanda suka shiga wannan gidan ba ranar da za su fita daga gidan su tafi wani wuri ya zanun ba za su tafi su je wani wuri ba tafiya ba zuwa wani wuri ba canji baya karewa komai sai dai ta karuwa hayatin ce abadiya sarmadi kullum karuwa take qala Allah ta'ala ata'an ghayra majdud su yan aljanna idan suka shiga aljannan nan an yi masu wata irin kyauta ne wadda ba ranar da za ta yanke a ce ta tsaya haka za a yi ta samu har abada ai ghairu maqtu shine majzu ai ghairu maqtu ba za ta yanke ba ba ranar da za a ci abin ya tsaya wa qala ta'ala udkhuluha bisalam zalika yawmul khulud ku shiga wannan gida wannan gida ku shiga ciki da aminci zalika yawmul khulud wannan shine rana ta dawama in kun shiga nan kun shiga kenan ba ranar da za a ce ka fita ko fita Allah ka samu ciki wa qala ta'ala inna hadha la rizquna ma lahu min nafad yace wannan aljanna da kuka ganin nan ana ci ana sha ana kaza kaza wannan arziki ne daga wurin mu ciyarwa ne kayan an samo su ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala ma lahu min nafad ba ranar da zai kare ko auna ko wannan kadai ka tsaya ka kalla a ce ma duk abin da ke cikin nan ba ranar da za a ce yau babu ya kare hudu darul maqama aljanna ana ce mata darul maqama qala ta'ala qala Allah ta'ala الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ita aljannan nan ita Allah shi ne wanda ya saukar da mu wannan gida girin zama na dindindin darul makama wanda in an shiga an shiga kenan dindindin amma ba min fadliki daga falalarsa ka ji magana kawo la yamassu na fiha nasabun babu wani abu na wahala da ke samun mu a cikin wannan gidan wala yamassu na fiha lughub kuma babu gajiya babu wani abu da zamu ce mun yi mun gaji a wahala ba a bacci a aljanna saboda bacci dan gajiya ake yi ba dare can ba rana yanayin haja ko yaushe daidaice ki baka da bukatan zafi baka jin zafi can balle ka ce sai ka kawo abin da zai sa kai ka ji maganin zafi baka jin sanyi can balle ka ce sai ka kawo abin da zai hana ka jin sanyi yanayin mustawil ne an daidaita shi daidai da yadda ake so zibaran da muna magana Ali bin Abi Talib aka ce an gan shi lokacin zafi sai sa riga irin wanda ake sa a lokacin sanyi kuma lokacin sanyi za a gan shi ya sa riga irin wanda ake sa a lokacin zafi so suka yi mamaki suka tambaye shi suka ce me yasa kai sai mu ganka lokacin sanyi kamar yanzu ne tsada tsananin zafi yayi tsanani malam zana a ganka da rigar sanyi irin mai nauyin nan kasa lokacin tsananin sanyi kuma mu ganka da yan shara misali aka ga akwai mamaki ko sai aka tambaya Ali bin Abi Talib aka ce me yasa yake haka sai ya ce ai tun lokacin da ya ciyan idan nan sanda annabi ya tofa ya masa addu'a ya masa ruqya ya tofa masa wannan addu'a a cikin idanunsa ya tofa masa da abin nan dinsa ya ce tun daga nan shi baya jin sanyi baya jin zafi sai aka mai da jikinsa kamar yadda za a zauna a aljanna ba maganan jin zafi ba maganan jin sanyi ya ce shi daidai yake ji koyaushe lokacin sanyi daidai lokacin zafi daidai baya jin wani zafi baya jin wani sanyi akai jikin shi koma yanzu tun daga sanda annabi ya masa tofi ya fito sallallahu alaihi wasallam kaga tun anan an dan san masa shi wannan yanayin yaji kadan to akwai jannatul ma'wa ana ce masa jannatul ma'wa aljanna sunanta ne qala ta'ala indaha jannatul ma'wa sanne san zaman nan san aljanna makoma take Allah ka sa mu ciki na shida jannatu adni ana cewa jannatu adni qala subhanahu jannati adnin allati wa'ada ar-rahman ibada ibadahu bil ghaib aljanna ce ta zama ta dindindin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar ma bayansa wanda yake bayin nan nasa abin da ya tanadar masu ba su gani ba amma za su samu ya tanadar masu wannan akwai bakwai firdausi qala ta'ala ulaika humul warithun الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون yace akwai firdaus ulaika humul warithun wadannan sune wanda za a gadar da su aljanna allazina yarithuna alfirdaus sune wanda za su gaji wannan aljanna me yasa aka ce za su gada aka ce abin da yasa ake cewa za su gaji aljanna shine duk dan aljanna gida biyu gare yana da gida a aljanna yana da gida a wuta idan Allah ya azurta shi da shiga aljanna bai shiga wuta ba to shi dan wuta shi kuma yana da gida shi ma a wuta yana da gida a aljanna to in Allah ya kaddara ya zo shi ma ya je ya shiga wuta shi sai a dauki wutan wancan sai a hada mai gida biyu shi kuma dan aljanna sai a dauko aljannan wancan da bai shiga aljanna ba shi kuma a hada mai shi ma ya samu biyu wannan abu akwai da hankali ciki kamar yanzu a ce mutum ne ga gida nan gidan nan aljanna ce ga sunan guda biyu da sunan wancan malam sai a zo a taya sunan mutum a liƙa sunan mutum wani a ce kai ka gaji wannan shi kuma a je wuta a taya sunan shi daga can a ce mai wannan gidan shi yana aljanna kai kuma yanzu tun da kai ne dan wuta sai a taya wannan suna ɗauko sunan shi a liƙa ma ce kai amma maka wutar ka ci gaba da shan wahala to shi yasa aka ce su yan aljanna ya risuna firdausa za su gaji wannan wani wani aka ce a'a an ce mata ne ya risunan firdausa saboda ba wanda zai aikin da zai iya samun aljanna ta dalilin wannan aikin kamar yadda ka san mutum in an mutu dukiyar da yake samu ba wahala ya samo ta ba baban shi ne wahala ya ci wahala ya ci wahala ya ci wahala tun shekara nawa ya yi dako wani zaka ga mai kuɗi in ya buɗe ma hula shi wata rana ya yi haka ce kaga kan nan kaga abin da aka yi ba gashi ya ce to da faranti ne nake dauka ne na yi talla cikin ba inda ban sani ba lungun garin nan da talla bisa kaina ya nuna ma kan nan ga ya ba gashi haka alaji ya rusa ka ne ko idan ka kai kai kan nan da ka gama gashi wallahi duk faranti ne ya cinye shi ya yi talla to yanzu ya mutu ba ya aiki su sun yi talla ba ka nasu ko ba shi gara ba sa ba ka nan to shine nan ake kwatantawa da gado kamar an ci gadon aljanna ne ba dan aiki ba kawai an yi wani dan abu ne kawai an samu wani matsayi na imanin nan da aka yi aka bi manzon Allah dalilin nan kuka samu aljanna aka gadan maku da ita ba dan kun yi aiki ba Allah ka samu na daga ciki alladhina yarisuna al-firqum fiha khalidun kuma in an shiga ciki ba a fita abadan wal firdaus huwa al-bustan alladhi yajma'u kull shay'in yakunu fil bustanayn shi basati ita bustatin nan buzdausi aka ce huwal bustat ita ce wata irin gona allazi yajma'u kulla shay'in yakunu fi basati fil basati wanda ya tattala duk gonakan in an ce wancan gonar shi wancan gonar shi akwai shuka kaza akwai shuka kaza akwai shuka kaza akwai shuka kaza wancan gonar wannan ma gonar shi akwai shuka kaza akwai ina so ku gane abin da nake so je na ce a wancan gonan gonan da wancan ya samu aljanna shi akwai su kaza a ciki in ka je za ka samu kaza in ka je za ka samu kaza ta ji ta tsaya nan ko wannan shi ma in ka je tashi saboda girma shi har da kaza a cikin tashi har da kaza a cikin tashi shi ma tashi ta tsaya nan wannan in an je shi ma da ƙari shi har da kaza a ciki wanda babu a cikin waɗancan da nan lissafo to wanda ya samu firdausu duk shukar da ke aljanna shi yana da ita a gidan shi. Malam Zani, ka rabu da ni. ka da wutar kayan wani wuri karkara maka jahila da kayan wani wuri wani zane to ba ta baka da ta yi haka to ita ce firdausi ita firdausi shamila ce duk abin da wani mutum yake da ita a aljanna shi na wata shuka ko na wani abin jin daɗi ko na wani gado ko na wani abu da aka yi masa wanda zai more ko zai wani abu daidai darajar mutum daidai darajar irin nashi gidan kowa da irin nashi akwai abin da wannan yana da shi wannan bai da shi akwai abin da kala kala ne abu to wanda ke da firdausi duk abin da ke cikin aljanna shi sai da ya samu yana da shi eh kololuwa kenan to ai kololuwan shi abin da muke so a gane kololuwan ita ce ta hada komi duk abin da za a ba dan aljanna wanda ke firdausi shi yana da shi shi ne kawai ba wani abu da zai zo ya gani ba ko ya zo ya dinga ce abin nan ba to shine nan aka ce mata shi yasa aka yi mata wannan fassara jannatul na'im akwai wannan sunan na takwas kenan qala ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai lahum jannatul na'im suna da aljanna gidan ni'ima wa qala ta'ala inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im lalle masu tsoron Allah wanda suka kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala suna da jannatun na'im suna da aljanna ta ni'ima inda rabbihim a wurin ubangijin tabaraka wa ta'ala ya boye musu akwai na tara kusa da karshe kenan al maqamul amin akwai maqamul amin qala ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin lalle masu tsoron Allah wanda suka kiyaye Allah suna da wani matsayi amintacce wanda ba tsoro a ciki wal maqam mawdi'ul iqama shine wurin da za a tsaya wurin da za a zo na wurin zama na dindindin wal amin al amn al amin min kulli sufin wanda mutum ya aminta daga dukkan wani abu da zai tsada wa mutum rai wani mara kyau ko mai muni wa afatin ko wani aibi wanda zai damu mutum wa makarobin ko abin da rai bai so wa huwa alladhi qaddama sifatil amni kulli kullihi shine wanda ya hada sifofin aminci gaba daya duk wannan an ce amin amin mutum ya hada duk wani abu abin da ya tattaro ma ba bakin ciki ba damuwa ba jin haushi yan aljanna ba sa gaba ba sa bakin ciki wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili haka za a zo a sa yan aljanna kafin su shiga sai a cire duk wani abu na damuwa da zai sa masu bakin ciki ko jin haushi ko wani damuwa su koma ikhwanan suna yan uwan juna sannan ala sururin mutaqabili kuma suna fuskantar juna kowa na jin daɗi na goma maq'adu sidqin sai wurin zama irin mai daraja na gaskiya qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle aljama su tsoron Allah suna cikin waɗannan gonaki aljannonin nan kamfata kamfata wa naharin sannan gari koramu ko ta ina jin daɗi ake yi fi maq'adu sidqin suna wurin zama wanda yake na gaskiya inda malikin muktadir a wurin mamallaki wanda yake mai iko samma Allah ta'ala aljannata maq'ada sidqin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma aljanna maq'ada sidqin li husuli kullu ma yuradu min al maq'ad al hasan fiha saboda ana samu duk abin da mutum yake so na wurin zama mai kyau wanda za a zauna a ji daɗi ko a shakata ko a yi walwala akwai shi a ciki kama ya falo mawaddatul sadiqa kamar yadda ake cewa soyayya ta gaskiya wanda ba abin da za a hana wa mutum kenan kullum farin ciki ake yi idza kana sabitatun ta'ammat idza kana sabitatan ta'ammatan idan ta kasance tabbatatta ce kuma cikakka ce ina jin tun da mun ji daɗin aljanna kada mu ɓata ran mu yanzu mu bari yau tsaya nan tsaya nan a tsaya iya nan ya ji ya daɗi sai can gobe kada mu zo kuma mun ji daɗi mai kuka a bari sai sai sai gobe sai mu dawo kuma mu ji mu ji wancan wancan gidan da ba a so mu zo mu magana a kai shi ba ma san shi ko a bari da duk da karami ne amma dai ba na so a yi bakin ciki yanzu mu tafi muna jin daɗi Allah ya sa mu samu wannan gida da sarkin sunayen mu tsaya nan a bari na malam wani na na na Eh, to ba wani wani. Ka kwana a janda, ai gaskiya mu mu kwana a janda ta mu kwana a wannan gidan. Kada mu zo mu budo budo budo wancan da ba daɗi mu tukun muna ta jin a wannan mu bari sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala. Sai mu je mu ji waɗancan gidajen wanda ba a so ba ma ma son ba dan ma karatu ne in ba ka wasu mu ban son mu a nan. Mu ta fatan mu zauna cikin wannan gidan kada ma mu ji abin da ke can wurin. mugun gida ai ba ba ma san gani amma za a karanto su ne saboda mu kiyaye yadda za mu je wurin kada mu zo mutum ya zo ya sake fada ciki Allah ya tsare mu asabiri hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن سراد عنا واحشرنا في زمرة نبينا وذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظلم بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين